to ya ce walakin sai dai walillahi alhamdu godiya ta tabbatar ma Allah shi kadai mabtada ahadun bid'atan wani bai taba kirkiru bid'a ba illa qayyadallahu lahu face Allah ya sanya mishi bin mannihi da baiwarsa shi Allah wa karmi da karimcinsa Allah ya sanya mai mun yi bayyana hadhihi bid'a wanda zai zo ya bayyana wannan bid'a abu kaza hadawa ne fito da shi bid'a ce duk wanda ya kirkiri bid'a a duniya to in Allah so za a samu wani malami na sunna ya tashi ya raddinta waya da hadu habil haqi ya bata bid'an nan da gaskiya dahad batawa hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim gadabun walahum azabun azabun azimun ko alimun ka gani hujjatuhum dahidatun hujjatu batacciya ce waya da hadu habil haƙi ya ɓata bid'an nan da gaskiya ya sa gaskiya ya ɓata bid'an nan wa hadha wannan yin raddin bid'a da Allah ke sanya malaman sunna suna yi min tamami yana daga cikin madaluli qaulin Allah tabaaraka wa ta'ala abinda maganar Allah tabaaraka wa ta'ala take dalilan tarwa inda Allah ke cewa inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu mun ka saukar da azzikir azzikir nan shine alqur'ani mu mun ka saukar da qur'ani wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu masu kiyayewa ne ga qur'anin nan Allah littafan da ya saukar wa bani Isra'ila a taura da lijila malama an kace su kula da su ba Allah bai dauki nauyin ku sai an ka sanya kula da su ga hannun malaman shi yasa sun kai tamfarin din su yadda suka yi so a cire abin da ake so a ƙara abin da ake so to amma ƙur'ani Allah bai sanya kula ta ga kowa ba shi ya ɗauki nauyin kula da abina ya ce inna na nazalna zikira wa inna lahu lahafizuna don haka alif ka ƙara ƙaramin yaro yana ce ma ga alif nan babu shi wurin nan alif kan rage ƙaramin yaro zai ce ma nan akwai alif ba a rubuta shi ba yana cikin kiyayewar da Allah ya wa ƙur'ani to dama ƙur'ani littafin menene ne littafin dokoki ne don hakan ga ashe duk wani abu da zaka hitowa da shi wanda babu cikin Qur'ani to yanzu masana za su yi ma raddi to wanga abu bid'a atakar taho da ita baya cikin Qur'ani to wannan duk yana daga cikin kiyaye wanda Allah tabaraka wa ta'ala yawa alqur'ani ina fatar kun fahimta hadha min hibbillahi wannan sanda duk wani kirkir bid'a a samu wanda zai raddinta yana daga tsarin da Allah ya lihaza zikir ga wannan zikir ga wannan Qur'anin wa hadha aidan wannan kuma huwa muqtada hikmatillahi ta'ala shine abinda hikimar Allah madaukakin sarki ke hukuntarwa la'anna Allah ta'ala domin Allah madaukaki ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya sanya annabi Muhammadu khataman nabiyyin ya zanci kamakin annabawa wa risala manzanci kuma labudda babu makawa an taba kafil ardi ta wanzu cikin ƙasa manzanci abinda Allah ya aiko manzon Allah da shi sallallahu alaihi wasallam shine manzanci ko to ba ko da annabi ya tahi abin nan da an ka aiko shi da shi ka'ida ce ya ci gaba da wanzuwa tunda manzo daban abinda an ka aiko shi na manzanci daban manzo shi ke mutuwa innaka mayyitun wa innahum mayyituna amma manzancin da ya zo da shi shi bai mutuwa gashi nan ga hannun mu har gobe eh to shine yace manzanci babu makawa ya wanzu cikin ƙasa wa illa in ba haka ba ko lakana linnas hujjatun alallahi da hujja ta kasance ga mutane ga Allah da a ce da annabi ya mutu ya tafi da manzancin da ya taho da shi kaga mu yanzu sai dai mu ji labari ɗaya an taɓa yin kaza ba mu san komi ba to kaga sai mu yi ta shirge da badan mu in mun ka zo gobe kiyama kuma tun da bamu iskan ma qur'anin bamu iskan ma komi na dokoki ba muna da hujjar da zamu ba Allah misa kun kai shirka Allah ba mu san baka so ba amma yanzu akwai wanda adda hujjar da zai ba Allah na na sabon Allah da ya kokin addinin da yayi babu ignorance of the law is not an excuse cewa ban sani ba wannan rashin kana aiki mai baka sani ba in kowa na da dalilin rashin sani to mutanen wanga zamani ba su da dalili na rashin sani saboda ga waya nan sai ga har wanda bai boko ba ya iya waya ah to ka iya waya baka iya qur'ani ba wanda dalili gare ka na rashin iya qur'ani to ha gani hakan ga hujja ce karara akan mu ashe Allah ya baka kaifin basirar da ka gane abubuwa to ba waya ya kamata a ce kai in wanda basirar nan ba qur'ani ya kamata to ka mutu baka iya karatun qur'ani ba to ina yake la'anna Allah ta'ala na yake wa idza kanat risala in manzanci ya kasance labudda babu makawa an tabqa fil ardi ta wanzu cikin duniya lazima to ya lazimta an yi qayyada Allah ta'ala Allah madaukakin sarki shi sanya bi muqtada hikimatihi saboda abinda hikimar sake hukuntarwa ya sanya inda kulli bid'atin gun kowace bid'a man yi bayyana ha wanda zai yi bayaninta ya fayyace ma mutane ce wannan bid'a ce waya kashifu awara ha ya kware aibinta don awar ijiya guda ijiya guda ba aibi bane ga dan adam adalla don haka in dai ya zan manzancin manzon Allah zai wanzu cikin ƙasa to ashe lazimi ne Allah ya sanya kowane zamani tunda shi manzon ya mutu kowane zamani a samu mutum ko mutane waɗanda za su tashi su yi bayanin bid'a su yi bayanin abin da a shari'a wa hadha huwa alhasil wannan shine tabbataccen abu wala hadha saboda haka aqulu lakum da'iman kullun nake ce muku ihrisu alal ilmi ku yi kwadayin ilimi ku tahi tsaye ga neman ilimi babu makami na hada da bid'a babu makami na kariya aqida ta musulunci kamar ilimi in babu ilimi sai a maishe ka kamar ball wanga ya shura wanga ya shura wanga ya ce abu kaza halal ne wanga ya ce haram ne ka ce wala ka an rikita ku in ka yi karatun ka mironka da rikicin mallamai sun daɗe ba sai rikici ba mironka sai ka yi tsaye ga abin da ka karanta kowa bai jaye ka daga gare shi amma wa ake rikitarwa wanda ya ƙi karatu sai a mai sai kama kwallo wannan mallami ya shuro ɗan gargajiya ya shuro ɗan ɗariƙa ya shuro mu'tazili ya shuro ahli sunna ya shura sai ya rikici ya rito ina za mu tsayi shi yasa kullum nika ce muku ahadisu alal ilmi ku yi kwaɗayin ilimi ma'ana ku tsare ilimi la'anna na fi hadal bala saboda mu cikin wannan gari wane gari yake nufi saudiya ba ɗan saudiya ba ne saboda mu cikin wannan gari wannan ƙasa fi mustaqabal ga abin da an ka fuskanta inda an ka tasamma idza lam natasallah bil ilmi bil ilmi in ba mu yi makami da ilimi ba as-silahu makami idan ba mu yi makami da ilimi ba al-mabniyu alal kitabi was sunna kuma ilimin da an ka gina akan qur'ani da sunna ba ilimin yaye yaye ba eh ba ilimin sufanci ba ko ilimin ɗariƙa ilimi wanda an ka gina akan ƙur'ani da sunna to in ba mu tashi mun kai makami da ilimi na ƙur'ani da sunna ba fa ko an yi kusa an ya hilla bina ya sauka gare mu ma hallafi gairina abin da ya sauka ga wasu mu min albiladil islamiyya na garuruwa na musulunci yanzu kamar masar ya bambancin misirawa da turawa turawa sun rinjaye misirawa za a ga mace musulma ta fito da t-shirt da siket babu dan kwali ga kanta sai ka yi tsammanin arniya ce sai ka ji an ce aisha musulma ce iyaka in ta gama shigan ta ta in makaranta ta ta in kasuwa ta ta in ta da in lokacin sallah ta dawo gida ta sa hijabi ta tana gama sallah ta cire shi ta koma da siket dinta kuma musulma to kaga an rinjaye su su adalla irin masar irin sauran ƙasashen larabawa duk wannan bala'i ya cika da su irin turkiya to turkiya yana ba larabawa ba ne da sauran to shi da ce in ba mu tashi tsaye ba ga ilimin ƙur'ani da sunna to abin da ya faɗa mu wasu garuruwa na musulunci zai faɗa mu daga take-taken da muka gana ana yi kuma ga sunan ko tunda duk wata tambaɗa kana ja an ce yanzu an halatta ta Saudi Arabiya. To Allah da ya tsare. Na yake. Wa hadal balad wannan gari namu in yace gari yanzu ba yana nufin gari guda ba yana nufin ƙasa. Wannan ƙasa ta mu ta Saudiya al'ana yanzu huwa alladhi yarkazu alaihi alaiha ada'ul islami ita ce ƙasa wadda makiya musulunci sun kai tarkizi sun ka kafu a kanta wa yusalliduna alaihi sahamahum suke zubo masunsu samun kibansu suna zubi kibansu gare shi yau duk wani bature ko wasu kasashen turai kasashen arna ba inda suka son su lalata kamar saudiya shi yasa ake zo musu ai ba mu yadda da ku ba saboda kun hana ma mata tuƙin mota sai a ce to yanzu an yadda mace ta yi tuƙin mota ai ba mu yadda da ku ba kun kiyaye da demokuraɗiyya to suna nan suna shirye-shiryen zaɓen local government ko matakin harko da demokuraɗiyya haka dai komi na na dai yanzu abin da an ka tasan masu duk duniya ba ƙasar da babu coci ko guda illa saudiya don haka suna nan suna shirye-shiryen hukuma za ta gina coci-cocin da kanta in bancin garin makka da madina amma sauran garuruwa irin su riyad irin su jidda irin su dammam da sauran duk za hukuma za ta gina coci saboda kiristocin da a cikin garuruwa duk ba yaƙi ba ne to min ajali saboda girma an yi dallu ahalaha don me suke zubi kibansu gare mu saboda min ajali an yi dallu ahala saboda su batar da mutanen ƙasar su batar da mu fali zalika saboda hakan ga alaikum ya zan wajibi a kanku an ta tasallahu bil ilmi ku yi makami da ilimi ilimi ya zan shi ne makaminku ba makamin da ya wuce ilimi in kana da ilimi ba mai bautar da kai in kana da ilimi ba mai rikitar da kai in kana da ilimi ko taho ma uku saura kwata ka kallo nai kana da matsaya amma in baka da ilimi to nan ne ake juya kwakwalwarka hatta takunu hakku zamo ala bayyanatan akan bayani min amri dinukum na al'amarin addininku wa hatta takunu kuma ku yi ilimin nan hakku zamo mujahidi na masu jihadi bi alsinatukum da halussanku wa aqlamikum da alqallummanku a tashi ayi wa'azi a karantar da mutane sannan a rubuta littafai la ada illahi subhanahu wata'ala ga makiya Allah subhanahu wata'ala wa kullu hadhihi albid'u duk waɗannan bid'o'in da mun kalisafa bid'a qadariyya bid'a khawarij bid'a murji'a bid'a mu'tazila bid'a al-asha'ira da sauran biddu waɗannan bid'o'in da mun kalisafa in tasharat sun watsu ne ba da sahaba bayan wucewar sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sahaba radiyallahu anhum su sahabbai yadda Allah tabbata gare su lam yakunu ba su kasance yabhathuna suna yin bincike fi hadhihi al-umur ga waɗannan al'amura ba saboda su ko sanin su ba su yi ba hmm? la'annahum domin su ya yatalaqawna al-kitaba was sunnah suna haɗuwa ne da alƙur'ani da sunna ala zahirihima akan zahirinsu wa alama ta katadihil fitira kuma suna haɗuwa da su ne akan abin da ɗabi'ar bil'adama ke hukunta shi eh me an ma'anar wannan magana su sahabbai karatun da sun kai na ƙur'ani da sunna suna biyan nasoshin ƙur'ani da sunna ne akan zahirinsu daga baya an ka ce ilimi ya kaso kashi biyu akwai ilimin zahiri akwai ilimin baɗini an ka hito da wani ilimi wa ilimin baɗin don a yi ɓanna ina sun ka samu ilimin baɗini sun ka ce ga yanan cikin ƙura'ani don duk wani shaiɗani da ya taho sai ya laɓa ga ƙura'ani shaiɗana ba ta iya tsayi da kanta sai an laɓa ta da gaskiya shi yasa duk abin da ka san waɗanda na yi duk da ayoyin ƙura'ani suka yi da hadisai amma su jirkitar da ma'anarsu ya an ka ce yadda Allah sai su ce baiwa Allah ai ba a ce ma Allah yana da hannu saboda sun riga sun yi aƙida cewa ba a jingina hannu ga Allah ko duk wata gaba da aga dan adam ba a jingina ta ga Allah to sai ga yadul lahi to ya za su yi su hita sai su tawili sai su ce baiwa Allah ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya rinjaye akan al'adu ba a cewa ya dauka akan al'arshi don yi ma Allah makani ne in sun kace ba wa Allah makani mu makani guda mun kai mai saman mun kace yake ko su ko sun kace yana ko ina su makani nawa sun kai mai Oh, to da wanda ya makani guda da wanda ya makane zai yi wa wahi aibi, haga inda sun ka tumanin sun ka haɗi. To, ina yake. To shi ne su sahabbai suna haɗuwa da alƙur'ani da sunna ne akan zahirinsu, ba ba san wani abu ilmul baɗini daga baya an kaito da ilmul baɗini. wa alama ta qatadihil fitra kuma suna haɗuwa da qur'ani da sunna ne akan abin da ɗabi'ar bil'adama take hukunta duk abin da ya saba ma ɗabi'ar bil'adama to su babu ruwansu da shi wal fitratu salima ɗabi'a kuma lafiyayya salimatun dama kubutacciya ce inda duk mutum yana da ɗabi'a lahiyayya dama duk wanda kaga an karkatas to ko da iska ya taho ya iskan maka ba na rawa ƙara karkata ta ɗaya ta yi ƙara karkata ta ɗaya ƙara karkaɗa ta ɗaya yi iska hadda ya yi kun san karkaɗa ko to ko da iska ya taho ya iskan makaba na rawarta amma shi iska ƙara karkaɗa ta ɗaya yi ya ƙara kaɗa ta to bari mu ce ci karkaɗa ƙara kaɗa ta ɗaya yi ƙara girgiza ta ɗaya yi sai sauƙi To, to kaga don haka duk wanda kaga wani mallami ya karkata dama zuciyar karkatatta ta. Ba mallamin da ya sallama ma gidanku. Azawa azina yayi, ka zo. Ka ji magana ta sai ka ji ta dace dama abin da a cikin zuciyar ka sai ka bi. Don mi saura ba su bi ba. Don mi saura ba su bi ba, eh? Bai daidai abin da a cikin zuciyarsu ba. Kai kuma dama abin ga mai sun kuka na an ka jiwa da tutuwan awaki dama zuciyar karkace take sai ka ji yanzu ga wani kana rike da abu baka da hujja ga wani ya zo ba da hujjoji a yawan qur'ani ba hakuri kana ba shi ba ya biya ka to shi to Allah ya tsare mu daga halaka mm daga karkata yace wal fidratu salima dabi'a ta dan adam wadda Allah fiye ya salimatun kubutacciya ce lakin a ta haula ilmubtadi'una sai dai waɗannan 'yan bid'a sun zo fafta da ufi dinin lahi ta'ala sun ha ƙirƙiro bid'a ko? fafta da u sun ka ƙirƙiro mafta da u abinda sun ka ƙirƙiro fi dinin lahi ta'ala cikin addinin Allah in ma illata ilimin ko dai saboda ƙarancin iliminsu domin harkar sufaye mafi yawa duk jahilci ta. yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai yana son mu ba a haɗa son da ya kai mana da son da ya kawa sahabbai nai musamman kuma iyalan gida nai hmm? ko da ya mutu ya baɗi ya fadima ya ban mata ya ba ƴan uwa ya ba sahabbai ya ba abokanai to inda manzon Allah na tashi ya ta inda wani da ya taso ya kai mafaɗin musamman rikicin da ya ɓarke tsakaninta da abubakar hatta mutu bata shirya da abubakar ba faɗi ma wata shidda wata shidda ta yi bayan mutuwar manzo Allah ya tamatar da hatta mutu bata shirya da abubakar ba akan ta zo ta ce ya bata gadon ubanta ya ce a ba gadon annabawa ai kuma har mijinta ya ba da shaida cewa ya ji wannan magana ga annabi amma dai ta yi hushi kaga fushinta sai dai a ce Allah ya yahe mata to inda annabi na tashi ya tai wani yanzu annabi ya taso da makka ya tai morocco ya iskan ma tijjani ya tai senegal ya iskan ma inyas a zanna a ci tuwo tana zuwa shehi ya ce ma baka da baka da rabo yanzu mun muhammadu rasul mun ga mace abinci wai manzo Allah ya tawaye gida ne ya ci tuwo kaga wanga jahilci ne ya nuna ya jahilci addini rikici nawa bayan mutuwar manzo Allah sahabbai sun kai annabi inda yana taso da ya taso ya ce ku ban maganan nan ko ya faɗi ga abin da an daidai ba ba wani da cikin sahabbai da ya taɓa yadda ayin manzo Allah ya zo inda yake ba wanda ya taɓa yadda ayi sai wani mutumin Morocco da ya zo daga baya wajen shekara dubu da ɗari da wani abu an ka haife shi sannan manzo Allah ka kama yawo gidajen mutane yana cin tuwo ba daidai ba ne ko gwamna kace ya zo gidanka ya ci to ai sai mun dibe ka to ko ba ƙarya ta kai ga gwamna ga gwamna ka cin tuwon gidanka balle manzo Allah manzo Allah balarabe na me yake da tuwon masara da me kuka to to hagan to fabtada'u mabtada'u sun kirkiro abin da sun ka kirkiro na bid'a fi dinillahi ta'ala cikin addinin Allah in malik illati ilmihim ko dai saboda karancin ilimin su aw li qusuri fahimihim ko ko saboda takaita fahimtar su ba su da fahimta mai yawa aulu su'i qasdihim ko ko saboda mugun nuhinsu fa afsadu duniya sun ka lalata duniya bi hadhihi albid'a da waɗannan bid'o'in Allah tabtada uha wanda sun haƙirƙiro su walakin kama kulna sai dai kamar yadda mun kace inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki bi hikimati da hikimarsa wa hamdi da godiyarsa wa wa minnatihi da baiwarsa wa falali da falalatai ma min bid'atin kharajat ba wata bid'a da ke fitowa illa qayyada Allah laha face Allah ya sanya mata man yadkhudaha wanda zai lalata ta wa yubayyinuha kuma yayi bayaninta sadda duk kai fito da bid'a Allah na tadda wasu ta ce wannan bid'a ce wa min jumlatil ladina bayyanu albid'a daga cikin jumlan malamai waɗanda sun ka bayyana bid'o'i wa qamu qiyaman tamman kuma sun ka tsayu tsayuwa cikakka bid'a da lalata ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah yana cikin su rahimahullahu Allah shi mishi rahama was'alullaha ina roƙon Allah li ga kaina wa lakum da kuma gare ku an yajma'ana shi hada mu bihi da Sheikhul Islam fi jannatin na'im cikin gonakin aljanna na ni'ima hadha rajul wannan mutum Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alladhina fa Allahu wanda Allah ya amfanar bima atahu dangane da abin da ya bashi min falali na falala tai Allah ya ba Sheikhul Islam falala shi yasa makiya sun ka hana mai zaman lahiya bayyuwa Allah ya daga ka akan tsara kuma su kyale ka bayyuwa ko ga duniya kuma tudewa gani balle addini to duk wani mai jayya da shi ta gehen ilimi sai da ya saki To wannan mutum Shehul Islam Ibn Taymiyyah kenan allazi nafa Allah wanda Allah ya amfanar bima atahu dangane da abin da ya bashi min falal na falalatai wa manna alal umma kuma Allah yayi baiwa ga al'umman musulmi bi mithlihi da kwatanci nai allafa hadhihi al-aqida to shi ya wallafa wannan aqida da zan wa sharhi aqidatul wasidiyya kama qultu kamar yadda nace ya wallafa ta ne ijabatan saboda karbawa lidalabi ahad kudaci wasit domin karbawa ga neman da ɗaya da cikin alƙalan garin wasit ya yi wasit sunan gari ne to alƙalin garin ya zo ya iskan shehul islam ya koka mai allazi shaka ilai wanda ya kawo ƙara zuwa ga shehul islam ma kanan nasu alai abinda mutane suna kasance a kai nemin albida na bid'o'i in bid'o'i suna can suna can karin su ba babbaka ka rubuta mana wani littafi da zai zama mana jagora ga aƙida to shi yasa ya rubuta sai ya samu ta aqidatul wasidiyya aqida wadda wani mutumin wasid yasa an ka rubuta wadda laba minhu yan nema ga shekul islam an yi allafa hadhihi alaqida ya rubuta mai wannan aqida fa allafa ha sai ku shekul islam ya wallafa ta sai ya samu ta aqidatul wasidiyya to wannan shine muqaddama ta Muhammad bin Salih al-Uthaymin muqaddama ce to yanzu za mu shiga shi littahin sharhu muqaddimat ibn taymiya Allah shi musu rahama duka yanzu Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ko littahin ga ɗayan rubuta bai isai ba tun da yau duniya mutum dubu nawa miliyan nawa na karanta shi ya fa'idanta da shi kuma ya yi kariya ga aƙida ta musulunci baka san iyaka wanda da aƙida ta karkatatta ta in ya karanta wannan in Allah ya samu haske sai ya bari ba wanda da wuri bankawara ɗaya yaka yana izala amma bai san daluluwan yanzu ya samu hujja kowa yana iya jayayya da shi game da abin da ya shaye waɗanga abubuwa haga ya samu lada shekul islam kenan shi ko muhammad ibn salih al-uthami shi ko yazo yayi sharhi ya bubbude abubuwa ya ƙara hujjoji ka kowannen su to abin da ya kamata mutane su fi zalika falyatanafasul mutanafisun masu jayayya ga irin wanga ya kamata su yi jayayya to yau ba ga addini aka jaya ga duniya duniya yau mutum ya rubuta littafi dubu ranka bai ɓaci wanda ka san yan an yi mai lance iyaka ce kudin nan da ya samu addini bai da girma amma yau an ka ce ya samu appointment ko da ɗan osiri an ka ɗaukai to da tsaye tuna ta tashi don ita adda girma gare mu haka kamata ya azari dance ga nasiha da ya kawo ɗalibai na yanzu kamar da muna yake a tashi tsaye a nemi ilimi wargin da aka yi da ilimi muna wargi ne da rayukanmu saboda inda duk an ka iskan makanka empty to duk abin da aka so a sama da sauki aka sama shi amma in kana da foundation ayoyin qur'ani da hadisai da maganganun salaf sun gabata don wani shaidani ya taho ko da ya ga tahowa ma kanka ya cika babu wani bekansu inda bid'a za ta zama yanzu wanda ya karanta a ƙirar wasiɗiya don wani ɗan ɗari ƙayato yana hauka ce game da asma'ul lamiya kallo na illa zindir zindir za ka kallo nai shi yana ganin ya yi ƙoƙari kawai kana ganin ga jahilin banza can to amma in ba ka karanta ba ha in ya kawo nashi hujjoji sai ka ji sun yi ma gobe in ka zanna majalisin ɗan izala kuma ya kawo sai ka shi ba to tsaka an kai shikenan sai ka zanko sai ka rikice Allah ya shirye shi mu ta tsaye ga karatu yanzu irin aqidatul wasdiya kamata ya haddace ta shi asalin littafin ba sharhi ba ita aqidar dai haddace ta akai to ko dai ba a haddace ba dai a daddaka ta yadda kana iya tunowa na ce an karanta dai an ruhe kuma shikenan sai jibi in a koma dauko littafi ba a daddaka kaga ba a yi karatu ba to Allah ya shirye shi mu samu na albarka ga abin da mu karanta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك